من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمشي يوم takwas ko ga watan tara hijira annabi salasala wadana shekara 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan uku 2025 kamar yadda muka saba da mutu gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wani masallacin mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damban cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul isra'i jiya mun tsaya inda Allah madaukakin sarki yake ce mana rabbukum a'lamu bikum ubangijin ku ya fi ku sanin kawo kanku in ya ga dama sai ku rahama ya ji kanku ya shirye da ku in ya ga dama sai ya bar ku akan abubuwan da kuke yi mummuna sannan sai a kama ku a hukunta ku a kansa to sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard a can Allah wa rabbuka sarki ya adresin jama'a gaba da ce rabbukum a'lamu bikum yayi magana akai ya gama sannan sai da kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ce wa rabbuka kai kuma bayan an yi magana da su kenan ko wa rabbuka kai kuma ubangijinka a'lamu biman fi samawati wal ard shine yafi kowa sanin dukkan halittun da suke cikin sama da dukkan halittun da suke cikin wata kenan kasa kenan babu abin da yake cikin sama babu abin da yake cikin kasa kowanne mai rai da marar rai face Allah wadda kuke sarki ya san shi ya fi kuma kowa saninsa da kuma dalilin da ya sa aka yi shi da dalilin da aka ajiye shi a inda aka ajiye shi wadda ka fatan na badin nabi'i hakika in ji allah maɗaukacin zarki ce mun fifita sashen annabawa annabawa allah maɗaukacin zarki ya aiko su daban-daban wurare-wurare lokuta daban-daban sannan ya fifita waɗansunsu a kan waɗansu a wajen wato kenan daraja da kuma da kuka kamar yadda ya fifita manzanni ɗaya tilkar rusulu fadlan na ba da hun ala ba'adin su ma manzanni mun fifita sashensu wato gina akan sashi kamar yadda ya fifita wasu daga cikin mummuma mutane akan wayansu daga cikin wani sarki ne wani minista ne wani shugaban kasa ne wani manomi ne wani jauro ne wani darakta janar ne wani shamshakin dan kasuwa wani kuma iri na zoge babu can babu can to duka allah maɗaukakin sarki ya fifita kowa kuma kowa akwai inda Allah madaukakin sarki ya fifita shi wani ya fifita shi da ilimi wani ya fifita shi da karfi wani ya fifita shi da lafiya wani ya fifita shi da kudi wani ya fifita shi da yaya wani ya fifita shi da gonake wani ya fifita shi da abubuwa kala-kala ga suna daga Allah madaukakin sarki bai yi mutane kala ɗaya ba hikimar wannan shine kowa ya san matsayinsa ya san kuma dalilin da aka haice shi ya san kuma manufar da take tattare da wannan domin gurin da aka yance ka nan ne wato kenan inda Allah madaukakin sarki ya zaba maka idan talauci ya zaba maka shi ne ya fi dacewa da kai in arziki ya zaba maka shi ne ya fi dacewa da kai idan mulki ya baka shi ya fi dacewa da kai idan rashin lafiya ya dora maka ita ta fi dacewa da kai a wani lokacin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa bawansa shi ne fi dacewa da shi abin da ake bukata shi ne bawa ya yi haƙuri an ba shi dama ya sarrafa duk abin da yake tattare da shi wajen samun maslaha a gare shi ta ƙarin ɗaukaka ko neman lafiya ko neman arziki ko neman menene ba ko ma mai gwargwadon yadda wato kenan zai yi ta hanyar da take ta dace yau na lamar da sarki ya abin da haka kenan a wajen fifikon ma ya sa wato kenan wani zai fi wani adilin kokari bayan wato kenan ainihin kismatun azaliyatun inda aka riga aka yi ta kalla ce kun fifita wasu daga cikin annabawa akan waɗansu wa ataina dawo da zaburan sannan mun ba annabi dauda wato kenan zabura zabura littafi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar mu annabi dauda kuma ba ita kadai bane akwai zubur da akwai zaburai da yawa amma ta annabi dauda ita tafi shahara kuma zabura ita ce littafin da a cikin ta wato kenan babu umarni ba hani ba wa'azi ba abin nan sai dai kawai wato kenan zikiri addu'o'i da yanayin wato kenan ibadun da mutum zai yi babu hukunce-hukunce a cikinta in mutum ya kaza a yi masa kaza da sauransu wannan ita ce ake kiranta wata kenan a zabura kitabun laisa fi halalun wala harama littafi ne wanda ba a ce abu kaza halal ne ko kuma abu kaza wata kenan haram ne baya karantar da wannan wala fara'ida wala huluda babu abin da ke baya bayani akan abin da ke farali ko kuma haddi cewa kar a tsallaka kaza ko kar a kalla kaza kar a tsallaka kaza wa inna ma huwa du'a'un wa tahmidun wa tamjidun addu'o'i ne a ciki wato kenan da gode wa Allah da zikiri da sauransu shi ne kawai abin da ke ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara littafin kaga sabanin wato kenan alqur'ani da ya kunshi wa'annan abubuwa ya kunshi kuma halal ya kunshi haram ya kunshi iyakoki da zai sauransu to mu ji mana قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
Allah madaukaki zarke ce kulidu allazina za'amtum ka gaya musu ku je ku kira waɗanda kuke riyawa din min dunihi koma bayan Allah madaukakin sarki ku je ku kira su wato kina kuna ganin cewa bayan Allah akwai wasu alloli da suka cancanta a bauta musu bayan Allah akwai wani wanda yake da karfin da zai iya yin kaza ko ya hana kaza ko ya sa kaza ko ya murda kaza wato kenan da karfi bayan Allah akwai wani su wanda suka cancanta wato kenan ku bauta musu Allah madaukakin sarki ce ku je ku kawo su su zama shaida wato kenan aji eh fada umani sadatu ko min dunillahi ku je ku kira duk wanda kuke ganin za ku iya kiransu koma bayan Allah madaukakin sarki amma da za ku kira su kawo su falam likuna kashfa durri anku wallahi ba za su mallaki fitar da cuta a jikinku ba idan talauci ne kake ga kaban wato kenan sai ka bar hanyar Allah sai kai arziki to barin ka hanyar Allah din ba zai sa ka samu arziki ba in rashin lafiya ne kake ganin cewa sai ka yi shirka da ka warke to barin Allah ka je ka gama shirka ba zai sa ka warke ba komai an riga an rauta shi an riga wata kina an kaddara shi wadda rashin lafiyar in ba ran da Allah ya dauke shi ba zai dauku ba bokayen duniyan nan za su taru amma ba za su abin nan ba likitoci za su taru ba za su iya sai ran da Allah madaukakin sarki wato kenan ya cire wannan da haka idan kuna da matsala ku neme ta a gurin Allah madaukakin sarki ku nemi warakar ta a gurin Allah madaukakin sarki shi yasa idan misali Allah madaukaki sarki ya dora mutum wani talauci ko rashi ko rashin sa'a ko wani wasifa ko wani bala'i to ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya karantar da mu alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk matsalar da ta sami sarawa sai su ce daga Allah muke ganin shi zamu koma ba sai su tattara lamuran su sai su mai da shi zuwa ga Allah su zuba wa Allah madaukakin sarki ido in ya ga dama ya karɓi addu'ar su take warkar da su kamar yadda ya wasu annabawa da kuma wasu bayan Allah in ya gada ma kuma ya jinkirta kamar yadda ya jinkirta ayyuba sabirun aka samu tsawon lokaci har sai da rashin lafiya ya kusan kore masa rayuwa tukunna Allah ba da kuke sarki amsa masa to duka in ya ga dama an samu sa kamar yadda aka ai an samu yunusa dan matta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin take Allah da gurin tarki ya sa kifi ya je fitar da shi duk wannan ba wanda ba ba wanda Allah bai iya ba kuma idan ya maka wannan ko ya maka wannan to shi ne ya fi alheri a gare ka a duniyar ka da kuma wato kenan gobe kiyamar ka domin ai komai Allah ya tsara shi da hikima kuma shi ne mafi sani hikima abinda ake bukata shi ne a matsayinka ka fahimci matsayinka ka fahimci matsayin ubangijin shi din ka fahimci matsayinsa da kuma abin da zai iya yi a duniya da lahira da kuma abin da wato kenan kai ba za ka iya yin sa ba to ka dauka ka mika wa ubangiji to shikenan ka gama duk abin da aka gada ma kai material ne kawai ana juya kai da aka gada ma ne amma za ka ga sakamako mai kyau tun ana gidan duniya ba za ta za gobe kiyama wala ta hawilan sannan kuma bayan ba za su iya yaye muku cututtukan ba ba za su iya kuma juyar da lamarin su kai shi ya zama wani abu daban ba to your advantage ba za su iya yin haka ba saboda ka yadda dai Allah wadda kuke zargi ya kaddara shi hakan nan zai tafi hakan kuma za a yi kuma bayan da aka iya تمجد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
أيهم أولئك الذين يدعون
هكذا يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويكافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا Allah madaukaki zaki ya ce ulaiku wa'ancan Allah ya ce duk matsala da kuke gani kun shiga cikinta ku je ku kira gumaka ko shaidanu ko dagutu ko ma mutum duk wanda zai iya muku wani abu wanda Allah bai yi ba ku je ku kira su to sai da fitar mana da abin a fili kica ulaikan lazina ya da'una su wa'annan wanda za ku kira da fakar ku ta ne su ne wa'anda wato kenan ake kiransu da sunan bauta ya lura su ɗin kuma alhali ya taguna ila rabbihimul wasila su ɗin kansu suna neman wato kenan wasila zuwa ga ubangijinsu to in haka ne ayyuhum akrab wane ne ya fi kusa da allah maɗaukakin sarki sannan karkamanta su ɗin kuma yarjuna rahmatahu suna wato kenan kwaɗayin rahamar ubangiji allah ba da kwakin sarki wa ya kafo na azaba suna jin tsoron wato kenan azabarsa wannan aya da za mu fahimce ta allah ta'ala ala kafin wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a aiko shi akwai larabawa suka bauta wa wato kenan aljanu sai su samu guri in sun yi tafiya da aljanin su suke jin tsoron mutane dacan in sun ga mutum sai su gudu sai zama mutum sai zama in ya zai sauka a guri ko zai yi gida ko kuma zai sauka da dare kwana ya gaba a cikin daji sai su rika kira shugabannin aljanu ya sarkin aljanu wannan guri ya ku aljanu da Allah kuma zo mu kawo muku amana ku ba mu kariya har gari ya karo na bai same mu ko kuma za mu zauna za mu mai da nan guri gari ya zama gari kar ya zama wani abu ya same sai su ta kawo musu wato kenan abinda ake kira kurban ko su kawo nono su ajiye ma'aljanu ko su kawo gumba ko wani abu da sunan sadaka suna bayarwa to sai aljanu sai suka fahimci cewa ashe matsalin mu suke ji sauke nan ko zo kun zana sai su zo su sai su mamman gare ku ko su shiga cikin daya jikin jikin daya su ba ku wahala so da ka sai zama kawai ma practicals yanzu jama'a su suna tsoron su saboda sai suna bautawa wani gungu na aljanu ma kawai to ana nan ana nan sai musulunci ya zo da musulunci ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu Allah ya kawo su jama'an aljanu isarafna ilaka nafara min aljin yastami'una alqur'ana aljanu sun zo sun saurari karatun alqur'ani sun musulunta wala ma kudai wallahu ila qaumihim munzirina sun tafi suna gargadi sai waɗannan aljanu da mutane suke bauta musu sai suka karbi musulunci su kuma wa'annan suna na akan bautar aljanin su kuma aljanin sun riga sun musulunci yanzu su ma neman tsoron Allah ya shiga cikin zuciyarsu su ma neman rahama suke su ma neman yanzu sun yarda su ba alloli ba ne da sauransu sauraka to ya kira a cikin su wane ne wato kiran sai zama in sun zo suna addu'a sai zama shi addu'a ta so za ta yi ba su suna bauta ba za su yi su kawo gumba ba za a sha ba su kawo nono ba za a sha ba sai Allah Allah madaukaki zai kike cewa wayannan da kuke bauta musu fa su ne wato kenan allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila wanda kuke neman su kuke musu bauta alhali yanzu su sun ajiye tsari ku sun koma suna neman tsari tsakanin su wato kenan da ubangijinsu sai ne sun zo suna neman wato kenan kusanci suna kuma neman rahamar ubangiji kuma suna tsoron yanzu azabar Allah yanzu ba za su zalunce ku ba saboda su ma suna tsoron Allah madaukakin sarki to saboda haka wasu suka ce a ayar tana magana ne akan waɗanda suke bautawa uzairu da isa dan maryamu to isa dan maryamu da uzairu ai su ma suna neman rahamar ubangiji suna neman suna tsoron azabar ubangiji haka da suka zo suke bauta annabi isa dan maryamu kaga kira shi shiriri ta suke su suna bauta masa shi kuma yana bauta wa Allah ko kuma da suke bauta wa uzairu su suna bauta masa shi kuma yana bauta wa Allah kaga kenan ibadar ta su bata da bes kwata kwata to shine wannan ayar take mana magana wa'annan da suke bautawa wani ba Allah ba to shi wani ba Allah ba shi ya je yana bautawa Allah to ya bes din wata kenan ibadar ka saboda haka su kuma suna jin tsoron ubangiji kai kuma wata kenan da baka jin tsoron ubangiji inna azabar rabbika kana mahzuran lalle azabar ubangijin ka ta kasance a wani a bace wanda kuma ta ce an kiyaye ta an kiyaye ta wata kenan an ji tsoron ta saboda idan ta kama dan adam wata kenan abin ba zai dadi ba to guje mala wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله مرحبا ذلك cewa in min qaryatin ai ma min qaryatin kenan ko babu wani gari a duniyan nan illa na halu muhlikuha sai mun halaka wannan gari to sai mun halaka wannan garin kabla yawmul qiyamati kafin ranar tashin alkiyama kenan kowane gari sai yayin sa ya tashi ya bar abin abin ko yawa Allah ji kamala aliyu ya ce mana ba a nesa waga makera babu kowa sai me sai fa kura sai karbuki shi ka cara sai fa jan belbel da sauran tamkar ba su tara dan adam ba da gari sai masu iko yanzu ba ko masu tarko sai fari maye da bako so ba mai sannu na fiko wace ne ba za ka lahira ba dandalinsu na cin abinci babu kowa sai kumurci ɗakunansu da laka barci da tana da rufin aminci ɗaya da baru da bai mace ba to wannan yana nuna kamar wannan gari makera wani sanannen gari ne a nan najeriya yau babu shi babu dalilinsa kamar ayan tana nuna mana haka cewa babu wani gari face sai an neme shi a rasa ko ma wani gari ne tun da nan bata to giya ba illa iyaka malamai suka ce a ana nufin garin da ya zalunci kansa duk garin da ya ginu a kan zalunci ko wa in min karyatin zalima shine tagadi da sakina wa in min karyatin zalima babu wata gari alkarya wadda take azzalimar alkarya wanda ta zalunci kanta face sai mun halaka ta kafin duniyar nan ta rage wannan ya faru da adawa da garuruwansu ya faru da samudawa da mutanen tumba'i da kurunan bai na zalika kafira illa iyaka a wannan al'umma tamu allah maɗaukakin sarki a sakamakon addu'an annabi sallallahu alaihi an ɗauke mana wannan amma duk da haka akwai ishara yanzu faruwa na abin da ya faru a america ya nuna can allah maɗaukakin sarki mai iya yin haka din ne a kowane lokaci wato kenan ya ga dama kuma a kowace ƙasa kuma duk irin teknolojin da suka kai Allah madaukakin sarki zai iya rusa shi a lokaci daya wannan ya tabbata hakan nan don haka amma abin da suka fi rinjarwa shi ne abin da yake lalata ƙasa ko yake lalata gari shine zalunci duk garin da ba a gina shi akan adalci ba rikici zai yi yawa fitina za ta yi yawa tashi tashi hankali zai yawa kisa kisa zai yawa cin amana za ta yawa tauye haƙƙi zai yawa to ƙarshen ta gari in ya gama ya gama ya gama ya gama zai fashe zai fashe me yasa yanzu isra'ila take fuskantar barazana duk da suna cewa na hana abu na wallahi wa hibba'u saboda zaluncin su yayi yawa don haka nan gaba da musulmin duniya da arnar duniya wanda ba sa ra'ayinsu za su yi ci a kansu kuma ko sun ki ko sun so sai wani wurin ya tashi ta yi ko sun ki ko sun so amerika ko ta ki ko ta so dole za ta fashe dole za ta fashe kawai abin da ake jira lokaci ne ake jira saboda ka allah maɗaukacin sarki yake cewa in min karetin illa na hannun mulkuwa ba wani gari da ya zalunci kansa sai mun halakar da shi kidan kaga dan adam ma yanzu ko a cikin gida cikin gidanmu irin gidajen wannan idan zalunci ya yawa tsakanin manya da yara gidan zai wargaje ko da ko a ɗaki ɗaya kuke uwa ɗaya uwa ɗaya idan manya ba sa rike adalci ba su rike mutuncin gidan ba gidan zai wargaje ƙarshen ta zaka yara za su yi tawaye wannan yi nan wannan yi nan wannan yi nan sau da haka sai zama wato kenan an samu matsala amma in aka samu dattijo wanda ya tsaya ya rike kowa ya bashi hakkinsa zaka kuma haɗin kai ya faru kuma a daidai lokacin ci gaba zai samu ci gaba zai samu amma wariya ta yi yawa to shi kenan mutane ba su yi kansu adalci ba idan gaskiya wata gina su ba ba lallai ne karya wato kenan ta gina su to daga Allah barkatu ke ce ba wani gari da ya zalunci kansa face sai mun halaka shi kafin tashin alkiyama aw mu'azzibuha ko kuma in ma ba mu aiko azaba ta isal azaba da za ta zo ta tada garin gaba ɗayansa ba to za mu aiko azaba musifa za ta zo ta ta samu su karita kala kala wannan problem ya zo shi wannan rikici ya zo wannan kure ya share waɗannan hakan nan zai za a yi ta yi ko azabar shadida azaba wanda take mai raɗaɗi a nan gidan duniya kafin ma wata kina a je lahira kana zalika masduran wannan kuma abin da ke rubutacce abin da yake da rubutacce fil kitabi a cikin littafin Allah shine lauhi mahfuz Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara hakan dan haka zai faru saboda haka yanzu babban abin da yake maganin wannan shine adalci abu yakan jima da adalci har malamai masu magana suke cewa wai mulki yana tabbata da adalci ko da ta hannun kafiri ne amma baya da wama da zalunci ko da a hannun musulmi ne a zulmu ko la ya dumu wa in dama da mara zalunci baya da wama ko da ya nisan kwana kuma zai rushe wata kina amma idan shugaba adali ne a iyaka fahimtarsa ko da arni ne za ka ga wata kinan kasansu ana cigaba ana cigaba ana cigaba ana cigaba bana ɗan cin da yasa kasashen tura suka ɗan fi ci gaba saboda sun fi kwatanta adalci a talakawansu da zai sauransu daga da cikin abubuwan da matsalar da muke fama da ita a najeriya shine wata kina rashin adalci rashin gaskiya rashin abin shi sa za mu jima komai a wargaje yake babu ci gaba ko mu da ɗaya yanzu kwanakin baya wadda shugaban ƙasar amurka ya yi barazanar cewa za su dawo su zo su kwaci 'yancin yamurai a ƙasar nan speech ya yi ƙwalo-ƙwalo a duniya ta gani amma daga shugabannin namu har ya zuwa kasa ba ma wanda ya ji muna ba jikinsa ba ma wanda ya damu ba ma wanda yake tattalin to wannan fa tunda sun ci ba su ya za su in sun zo kuma warga za mu za su yaki za su hada mana irin na Sudan su kacancana mu su kashe da kashewa su yi amfani da wanda za su yi amfani a kashe namu nan a kashe na yamure su raba kasar biyu su dauka su ba su su hada su da minority su rike gurin mai idan su rike gurin mai sannan wa'inda suka musu fighting din su kashe su su kuma kawo wasu nasu zo su dora wanda za su duka ɗiba musu ma kawai target ɗinsu shine wannan amma fa babu wanda ya damu saboda yanzu kowa har ta kai da yanzu talaka a ƙasa bai yadda da shugaba ba don yadda shugaba ma bai yadda da talaka ba kowa bai yadda da kowa ba ba komai kawo haka ba kuma rashin wata kenan gaskiya da rashin rike amana to Allah ya sauka to mu je mana وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بلايات إلا تخويفا
Allah maɗaukakin sarki ce babu alƙarya face sai ya halaka ta inda ta zama azzalima kafin tashin alkiyama wannan halakawa ana kiransa wata kenan ihlakul isti'sal kamar da aka wasan mudawa gaba daya aka tumbuke su adawa gaba daya aka tumbuke su to sai zama mu ba za a yi mana hakan nan ba Allah madaukakin sarki ce wa ma ma'ana ana an nusula bil ayati babu abin da ya hana mu aiko da aya aya in an ce aya aya kala kala ne akwai aya da ake kiranta wato kenan alama duk abin da zai nuna maka kadaitakar Allah madaukakin sarki ana kiransa aya akwai kuma aya abin da ake kira ayatul qur'aniyya duk ayoyin da aka saukar a cikin littattafan Allah madaukakin sarki ana kiransu aya akwai kuma aya wadda take babba wadda take kamar misali rana kamar wata kamar aikowa taguwa da allah maɗaukakin sarki ya yi ma samudawa da sauransu irin sun sandan da aka ba annabi musa da in ya jefar shi a kasa zai zama maciji ko hannunsa da zai ɗauko shi ya zama kamar tocilan ko kuma abdafadi warkun mala faɗi da kwarkwata da jini da aka aiko mai yan bani isra'ila lokacin annabi musa alaihi salatu wasallam duka wayannan ana kira su aya isa alaihi salatu wasallam ya kama gurgu ya daga sama take warke wannan ana kira sa aya ko mara lafiya to duka irin wayannan ana kira su aya amma irin wannan ayoyi da ake magana wanda Allah madaukakin sarki yake aiko su mutanen maka suka roka a ba su aya su tabbatar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ne ato ba ga san guda sun zar da taguwa ba kai ina taguwar ka ko kuma ba za mu imani ba sai ka saukar da littafi daga sama mu ga littafin ya sauko daga sama ko mu ga kafira ka hau sama ka je ka karbo littafin ko kuma mu ga ka dauke dutsen makka duk wanda ya san maka musamman a da ya san cewa a cikin kwazazzabo take a dauke duwatsun su zaburi ya zama fili a zamar man da shi gona gurin noma a ɗauke muga wannan ayan ko kuma a tsaga wata da sauransu iktara bata satuwan shakkal kamar to duk irin waɗannan ayoyin suka nema don su kure annabi sallallahu alaihi wasallam wa'in tabiya ta ta ya kafe ka don su kure annabi sallallahu alaihi to Allah madaukakin sarki sai yake cewa annabinsa wa ma mana ana an nursila bil ayati domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi na kansa shi ma da kan kansa ya karkata akan a kawo musu ayat saboda su musulunta don shi kwaɗayin sa shi ne saurinta aya suke bukata ya bugita su kuma su da aya in sun ga ayan ajar sun shanta Allah ya ce musu a'a ba abin da ya hana mu saukar da aya illa an kazzaba bi hal awwaluna sai dai dan na farkon sun karyata na farko da muka ba su aya din ayar bata zama musu wato kenan sanadi imani ba bata zama musu ba sai Allah ce a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam za a turo aya amma da sharadi idan sun yi imani shi kenan in ba su imani ba irin abin da aka wasan mudawa da adawa to abin da za a musu za a tada maka gaba ɗayanta da duk jama'a da suke kewaye da ita to da haka aka ba shi zaɓi shi kansa an nisa sa sai ce a'a ya zaɓi a ba shi dama ya ci gaba da tuntuɓinsu a kan haka amma bai amince a aiko da azaba da za ta tunkuɗe su gaba ki ba da haka Allah ke bada mu zargi kita ba abin da hana dama mu saukar da aya din illa an ka zabe ha al'awwalina in dai baka gane ba har yanzu ate na san mudan nakata ai san mu da mun ba su taguwa ko amma ba su imani ba ko fa aqaruha sai suka sare ta suka kashe wannan daguwa sai Allah madaukakin sarki sai ya aika musu wata gidan azaba yawwa to saboda haka wannan shine kyakkyawan sani wannan ayar da aka aiko musu na taguwa aya ne mubsiratan wanda suke ganta a fili suka ganta a filin zahiri amma fazala biya sai suka yi zalunci da ita sai suka zo suka samu wasu tsagiru su suka yi mitin an ce su mutum tara ko sama da haka suka je suka yi mitin suka ce za su yi alkawari a junansu a cikin daren nan za su ce su kashe annabi salihu sannan za su kashe wato kenan taguwar tasa kuma da safe su zo su ba su ma san me ya faru ba da su yi mursisi to Allah madaukakin sarki bai wasu ikon wata kinan zartar da wannan ba san mudawa da aka kawo musu aya ga abin da suka yi mata to ko kuna ganin an kawo ayan kuma za ku karbe ta kenan wa ma nursila bil ayati kai ba ma saukowa da aya fa illa takwifan sai dai dan tsoratarwa tsoratarwa Allah madaukakin sarki zai kawo aya don wato kenan mutane su zama sun tsorata yawwa idan sun tsorata sai su bi Allah amma in ya zama ba za su tsorata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi da rana da wata ayoyin Allah ne guda biyu la yasfani la yasfani mawt adam wala lahayati ko sai ya ce a wani hadisi ce inna ma yukawwifin lahu bihi bihi ma ibadahu Allah yana amfani da rana da wata wajen kissewa don ya tsoratar da bayansa mutane su ga ikon Allah sai ga sun koma zuwa ga Allah wa lokacin zaki to amma lokacin da ayar wa ma tubnil ayatu wan nuzul da ayar da gargadin da masu wa'azin duk in ya zama ba za su yi amfani ba to me amfanin saukar da su saboda haka sai zama wato kenan babu amfani yanzu kenan rashin zuwan aya a mutanen makka ya fi musu alkhairi inda irin wacce ne tun da an dan jarraba su kaɗan wata ya tsage ya faɗo ɓangarensa a kan dutsen abu kubaisa a cikin makka kuma sun gani hektar ba ta sa'atu wan shakkar kama kuma sun gani suka ce wai sihiri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kafin an biya su ba za a zauna lafiya ba to haka dan adam yake in ka fito ta nan zai fito ta nan in ka fito ta nan zai fito sai ya kawo hujja da dalili wanda zai gaskatar da san zuciyarsa wannan ko shine halaka a gaisa babu abin da ya fi wata gina halaka sama da mutum yake karɓar gaskiya ba zai saurari kullum yana ganin shine daidai ra'ayinsa shine daidai fahimtarsa shine daidai ƙungiyarsa ita ce daidai malaminsa shine daidai ba zai saurari na wani ba to ba zai gane kuskurarsa ba to sai halaka ta shiga ta muje mana
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم illa tughyanan kabira Allah wa rabbi tarki cewa izkunna ka tuna lokacin da muka ce maka inna rabbaka ahata bin nas lalle ubangijin ka wato kenan ya kewaye mutane akan komai wato kenan duk abin da mutane suke Allah kawai ya zuwa musu ido ne babu abin da bai sani ba akwai daren da jama'age bai sani ba babu daren da jama'a ya sani ba don haka babu abin da mutum zai da gaskiyarsa da karyarsa da ha'incinsa da magudinsa da komai da komai ina rabbaka a haɓa bin nas ya kewaye mutane gaba daya sau da kan shi yasa da aka je allah maɗaukin sarki lokacin da aka zo da annabi isa ɗan maryamu da mutanen sa yake cewa yau ma yanfa usadiki da sirku yau ce ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su tun da aiko mai kafin hannun allah aka yi don haka kuma shi ne mai musa a bada sakamako don haka yau wanda zai samu amfani rayuwarsa shi ne wanda ya gaskiya gaskiya sa ta fi duk wani dabara da ha'inci da kwace da karfin mulki da mai akan abin da ba daidai ba duka zai koma gefen da ba daidai ba ranar tashin alkiyama saboda ita gaskiya ne kawai za ta amfana don me ubangijinka ilimin sa ya kewaye komai da komai babu abin da bai sani ba ato ba Allah madaukakin sarki mutane ba ba shi ya duniyar ba ba shi ke ce da komai ba la ta taharraku zarratu babu ayan zarra da za ta motsa illa ya alamu sai Allah madaukakin sarki ya san ta ko wala radun wala yabisun illa bi kitabin mubin to da babu wani abu face yana cikin wato kenan littafi wanda yake wato bayyananne kuma duk inda suke Allah maɗaukacin sarki yana kallon su in masu ne yana ba su abinci wa yusiru zarrata fi zalma'i kama ya rama gawa ta talma'i idan cikin dare mai tsananin duhu a ƙarƙashin ƙasa in akwai ƙwayar zarra wadda take da rai Allah yana kallon ta kuma shi yake bata abinci kamar yadda yake ganin abin da ke ƙarƙashin teku duk halittu da suke ciki kuma shi yake ba su abinci an sha buga mana misali da mutanen da suke tonar rijiya sai da ka tara kamar wajen gaba biyar suka samu wani abu da suka fasa shi sai suka wata halitta a ciki mai rai tana zane kayan an fitar da dutsen aka fasa aka ganta wani kabu kamar bazarma bazarma yana ciki yana zanne a cikin wannan haka yake rayuwa kuma allah mu ɗauki duk na bashi abinci ana fasa da suka gani kawai da suka jefar sai ka dangare zai ɗauke ce mai Allah kawo masa abinci sa a abincin zai na can Allah ya kawo da suka zo suka tona suka ɗauko suka fito suka baza suka ba masa ɗauka ya shalinsa an ba mu misalin mutane suka je aikin hajji suka loda kaya suka loda kaya suka ɗaura suka komai da komai a shaida fara a ciki sai da aka kawo ta hannun jiriya an zo ana sunce kaya sai fara ta yi tsalle tana tsalle sai ka dangare ya kama sai ce amma kafa take amma kuma abincin sa ne Allah madaukakin sarki sai da ya kawo ta a da saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wai komai da sani na in zai kawo wannan to zai iya kawo ko ma menene to lokacin da muka ga muka ce lalle ubangijin ka ya kewa ilimin sa ya kewaye mutane al'amarin sa ya kowa mulkin sa ya kewaye kowa power sa ta kewaye kowa ya kamata ce mutane su wani hakan nan wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka wannan mafarkin da muka nuna maka ba mu sanya shi ka ganshi ba illa fitnatan linnasi sai dai dan ya zama jarrabawa a mutane dan ya zama jarrabawa a mutane anan ru'ya malamai suka ce ru'ya ta ido ne ba ta mafarki ba domin gani da ido ana kiransa ru'ya ko mafarki ma ana ce masa ru'ya to saboda mafarki ai ba zama fitina a kowa duk abin da mutum ya zai na ga a mafarki ai shi ne ya tafi a mafarkinsa amma abin da ke gani da ido da Allah nuna musu wannan kuma ru'ya anan tana nufin abubuwan da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin isra'i daga lokacin da aka fito da shi daga gidansa zuwa baitul miqdas ya ga abubuwa da yawa gani na ra'ayil aini da lokacin da aka kawo mai iraji ya taka ya hau sama ta daya ya ga abubuwa da yawa ko gani na ra'ayin aiki lokacin da aka wuce da shi sama ta ɗaya jihar al'arshi ya ga abubuwa kaca-kaca a dawowarsa kuma du ya gansu sannan bayan ya dawo ƙasa kuma du ya gani daga nan ya koma a to duka waɗannan abubuwan da muka karanta a baya a farkon sura na isra'i da duk abin da ya faru cikin hadisan da suka tabbata wannan duk ana kiransa har-ru'ya to wannan din ba mu sanya ka je ka gano wa'annan abun ba sai dai ya zama fitnatan linnasi jarrabawa ne ga mutane ta ya zama jarrabawa a to daga ran da ya dawo da safe ya ce ma mutane usriyar biyan lailata jiya da dare an yi isra'i da ne zuwa baitul maqdis suka ce a ƙarya ne wallahi bai da ba kuma a gaban jama'a ya faɗa kuma take wasu daga cikin 'ya'yan musulmi a wannan lokacin da yake farkon musulunci ne suka ce sun yi ridda don su abu jihar sun samu gaba mai karfi da suke yaya da jita to kun jifa mutumin naku ga abin da yake faɗa jiya da daddare tafiyar da muke yin wata guda a kan raƙuni ya ce waje da daddare an kai shi baitul miqdas kowa ya ki yarda mutane su da ki yarda daga baya aka ci kan sayyidina abubakar shine mai taurin kai aka je har gidansa to salamu alaikum irin salamu su ta wancan lokacin im salahan aka ce masa in sabahan ya ce me ya faru aka ce to kaji kaji ga mutumin naka abin ne faɗa aka tusa duk za ka iya gaskata shi sai ya ce awa ƙala zalik shi ɗin ya faɗi haka suka ce eh sai sai ce musu to in kana ƙala zalika kar sadaka in dai shi ya faɗi haka to ya yi faɗi gaskiya za ka gaskata shi akan haka sai ce a dan ya ce je da dare ya je isra'i ai na gaskata shi da abin da ya fi wannan ma domin ya ce ana kawo wahayi daga sama kuma na yarda kuma dan nan da betul miqdis ne ba zan yarda ba wani daga ran aka bashi zan siddiq amma wa'anda suka yi riddafa yanzu zuwansa ya zama wasu fitina shine mawaja anna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnasi ta zama wato kinan wato kinan jarrabawa wato kinan ga mutane wasu suna cewa mafarki ne sun kawo hadisai wanda suke masu rauni wanda yawa la'alla waɗansu suka konkurtin wannan hadisan suka rubuta su in ka bi asalinsu duka ba su da tushe amma za mu faɗe su saboda abin nan suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wato kenan yan bani umayya suna tsalle a kan mimbarinsa su hau su sauka kamar yadda birane suke tsalle suke hawa wato kenan bishiya don haka kenan kamar an nuna masu wato kenan an nuna masa lokacin shugabancin banu umayya bayan sayyidina ali bin abi talib ya bar duniya banu umayya sun hawa mulki har zuwa wato kenan sarkin su na karshe to haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bata da saka ci ai duniya ne aka ba su ba wani abu ba sai suke amfani da wannan kamar yadda ake jingina wato kenan annabi dawuda alaihi salatu wasalam ya tura ura an kashe shi da matarsa daya don shi ya aura alhali annabi dauda yana da mata 99 sai aka jingina shi da inna haza aqilahu 99 na ajatun wali na ajatun wahida to kaga wannan gaba aka samu aka shi aka jona to kusan wannan abin shi ma abin da wato kenan yake yake faruwa kenan me yasa za mu ce haka saboda ai wannan abin ya faru a makka ne isra'il a lokacin makka kuma annabi sassa bai da masallaci ba mimbari ba komai da komai kuma amma ya nuna cewa sai ya gansu akan wato kenan mimbarinsa saboda haka hadisan na karya ne ba su da gaskiya ba su wato kenan da tushe a gurin malaman hadisi mun fahimci wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an sannan bishiya da muka nuna maka wadda aka la'ance ta a cikin alkur'ani ita ma ba dan kome ba ne sai dan wato kenan ta zama fitnatan linnasi ru'ya fitnatan linnasi shajaratul mal'unata fil qur'an ita ma fitnatan linnasi shine takdirin ta kenan saboda haka to wace ce shajaratul mal'una wasu suka ce abin zaqum bishiyan zaqum da Allah kita inna inna shajaratul zaqum ta'amul asim Allah ba da fitar ya ba da labarin da lalle bishiyar zako abinci ne na masu saba wa Allah kalmuhuli ta fil mutuwar kamar narkakke dalma haka take zabarbaka wato kina a cikin mutane to ita wannan bishiya din a ina take inna ha shajaratun takardu fi asalin jihim sai to kun ga yanzu abin da Muhammadu Ringi milkicin nasa yayi yawa kuma bishiya kuma ta tsaro a cikin wuta ya za a yi a ce wannan abin ya zama gaskiya to sai abu jihar yake ce musu aka ai zaƙum in kun ji an ce zaƙum shine wato kenan da dabino da cikwi in an haɗa su shine ake kiransa zaƙum fata'alau na ta zakkam sau da aka sa ya kawo masa dabino a kawo cikwi ku zo mu ci mu sha mu sha wanda shine zaƙum ɗin da muhammadu yake ta muku barazana don haka batun ku yadda cewa wai akwai wata bishiya kuma za ta tsoro kuma a cikin wuta ana zuba ruwa a bishiya ta girma ita kuma wuta ake zuwa mata ta girma wani ba gaskiya bai sai mutane suka cika da gaskiya sau da aka sai suka yadda don haka yanzu zaman su wannan ai gaskata da suka yi ma abu jihar yanzu shi ma ya zama mai fitina ko ya zama fitinatul linnas da haka na abubuwa guda biyu sun zama wato kenan fitinatul linnas jarrabawa ne kuma ta wani ya ce wani ba zai ce amma duk da haka ai kaga wa'in sun yarda da cewa akwai bishiyar da ake kiranta zakon kuma a cikin wata take inna hashe jarin takrir fi asal jahil kana haka annahu ru'usu shayatin wasu sun yarda da wannan don haka su sun ci jarrabawa kenan wanda suka karyata sun fadi a jarrabawa haka ma kuma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama isra'i da abubuwan da ya gano wasu sun yarda sun ci jarrabawa wanda ba su yarda ba sun yi radda wato kenan suka koma wato kenan gidan jiya wannan ya zama wata kenan shi ma fitina ga mutane sai Allah madaukakin sarki yake cewa wani kawaifuhum muna ba da isosi da ayoyi don su ji tsoron Allah madaukakin sarki da aka ce akwai bishiya tana tsorowa a cikin wuta aidan a tsorata mutane ne ko sau da ita cinta aka ce aka ce menene kalmuhuli ta galifin hoton in ka ci za ta zama kamar narkakkiyar dalma haka za ta rika zabarbaka wato kenan a cikin cikunan mutane sannan ga irin azaban da za ta biyo bayan wannan sannan ga wala da amin illa min gislin ko sannan ga su subu faqar asihi min azabil hamid to duka wayannan muna ba su tsoro ne dan su ji tsoron Allah madaukakin sarki su kiyaye amma me yake faruwa fa ma yazidu illa dubyana kabira wannan baya kara musu komai face girman kai girman kai mai girma suna cewa kai san ba su yadda ba bara ma su taba yadda ba kawai su za su yi abinda suka ga dama ne babu abinda wato kenan zai faru to wannan sai zama wato kenan fitina a gare su kuma barazan da aka musu don su ji tsoron Allah madaukakin sarki sai zama ita ma duk wato kenan ba ta da wani amfani a gare su to mu ji malam إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت دينا
Allah madaukakin sarki ce wai zgunna ka tuna ya Muhammad lokacin da muke cewa muke magana muke cewa lil mala'ikati a mala'iku usjudu li adam ku fadi ku ya annabi adam wato kenan sujada Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku su yi wa annabi adam sujada ta gaisuwa su gaishe shi ko fasajadu duka sai suka fadi suka gaida annabi adam alaihi salatu wasalam illa iblisa sai dai wato kenan iblisa shine kadai bai yi ba kenan ashe lokacin iblisa yana cikin mala'iku kenan ko yawa yana cikin mala'iku sai dai kana min jinni shi asalinsa dama ba mala'ika bane yana daga cikin wato kenan aljanu ne fa fasaka an amra rabbi don haka sai taurin kai yake bin wato kenan umarnin ubangijinsa du mala'iku fasajadal mala'ikatu kulluhum duk mala'iku gaba daya sun fadi sun yi gaisuwa kenan sun bi Allah madaukakin sarki kuma dama Allah ya yabe su yace la yasuna Allah ma amaru ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya umurni wai ma duna mai goro ko duk abin da aka ce su yi su haka suke amma sai ga iblisa ya yi taurin kai ya ce shi ba zai yi ba ya ce shi ba zai yi ba qala sai yake cewa a asjudu liman khalaqta dinan yanzu ni ne zan yi sujada wato ga wanda ka halitta alhali yana tabo ni ka halice ni da wuta ko kalakta ni min narin wa kalakta min din ni fa da wuta ka halice ni shi kuma da laka ka halice shi kuma ni da wuta ne za ta wuce sujada alaka don haka shi yasa abu hanifa yake ce mai almajir ɗaya daga cikin almutanensa iyaka an ta kisa dina bi ra'ayi ka shaidan ka rika yin kiyasin abubuwa na addini da ra'ayi saboda a ka'ida da usuliya duk abin da za a yi kiyasinsa a shari'a to akwai wato kenan ka'idodi da doron abin da ya kamata a yi kiyasin idan ya fada shi kenan sai a amfani da shi an yadda a yi kiyasi ko waka ce lata kun kalhi mari ya mila asfara kama karkara ta fil qur'ani kar ka zama kamar jaki da yake dauke da littafai kamar da aka faɗa cikin alqur'ani ko inna hadha alqiyasa fi kulli amrin inda ahli uquli kal mizani a komai ana yin kiyasi amma ana yin sa wata kenan a daidai dauren shari'a idan aka auna da wannan da wannan aka ga sun yi daidai shi kenan amma inda ra'ayi ne za a yi kiyasi to kiyasi ba zai zama ya yi amfani ba yanzu ya yi kiyasi kenan ko aka ce kasa kiyasan fasi da manja alal babai baban wahida duk wanda ku bai da kofofi guda biyu a bisa kiyasinsa kaga kiyasinsa wata kenan bai kyau don haka ce shi ba zai sujada ba saboda wata kinan shi da wuta aka haife shi aka halice shi abinda ke dan bai gane a nan ba shi ne shi waye shi sannan wanda yake ba da umarnin waye shi kaga shi bawa ne halitta ne daga cikin halittun Allah madaukakin sarki wanda yake ba da wannan umarnin kuma directly Allah madaukakin sarki ne shi kuma Allah madaukakin sarki tsakaninsa da bawansa yi ne ko kuma bari da ya kiyasin matsayinsa da matsayin ubangiji Allah maɗaukakin sarki da ya gane yadda abin yake cewa ashe shi bawa ne Allah ya ce yayi don haka dole sa kawai ya je yi kuma yinsa shi ne zaman sa lafiya to amma sai amfani da matsayinsa da yake ga yake da shi don haka sai Allah maɗaukakin sarki ke ce a kibru ya uriya dardai man na za a nufi shi wa za girman kai kwarjan lena da duk wanda ya shiga ce za mu gugayya da ni da shi a ciki zan yarbar da shi saboda haka sai zama abin da ya faru wato kenan da da iblisa kenan sai Allah madaukakin sarki sai ya warbar da shi sai ya zama wato kenan ba shi da inda zai kawo to ku je
قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا
Allah maɗaukakin sarki ce masa ai Allah maɗaukakin sarki yake ce mana shi shaidan din iblisa kenan sai ya ce ma ubangiji ara'aitaka hada allazi karramta alayya asalin sa ara'aita ne ka da aka kawo littauki da kalami saboda ka da karfafa magana ne ara'aitaka ka yanzu kai kana ganin cewa yake fada wa Allah maɗaukakin sarki hada allazi karramta alayya wannan mutumin da ka fifita shi ai an zubar min da mutunci na ne aka ɗaukaka wannan mutum wannan mutum ɗin da kaka aiki da kana ganin sa shi ka fifita shi a kaina ko to shi kenan yanzu mun kulla da ni da shi lain akartani ila yawmil qiyama wallahi inda zaka jinkirtar da ni ka bani nisan kwana daga nan har zuwa tashin alkiyama la ahtani kan zuriyatahu Allah sai na wato kenan karar da zuriyarsa akan hanyarka ma'ana sai na janye su gabarin hanyarka na kawo su tawa hanyar sai abinda ni nake so saboda haka haka zan yi zan janye su wato kenan la'ujaffifa na naslahu zan karar da wato kenan zuriyarsa akan hanyar bin Allah zan dawo da su wato kenan kan hanya ta saboda ka kaga nayi maganin sa kenan ko ina ce da saboda shi ne ko ɗayansa ko zai dabe su kasu inda ya kamata a ce ya kai su kuto ba za su je ba zan firga fisgonsu ina jawo su ina tara su wallahi sai sun bar shi illa kalilan sai dai kaɗan daga cikinsu wanda suka fi ƙarfi na masu taurin kansu shine kawai ba zan aibin Allah ba to kinan ba zan iya ba amma na yi wannan alkawarin kai ma Allah in ka cika min wa in ka in ka min wannan in ka bani wannan garanti cewa za ka jinkirta min rayuwata to mu ji malam qala habba man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mafura Allah fara kuke yake shi kenan ba matsala in za ka tafi na baka wannan garanti din kai je ka daga nan har nan da za a yi mutuwa ta ƙarshe kai kana nan dare kana tare sannan ina tabbatar maka cewa ba man tabi aka lilhun duk wanda ko ya kuskure ya bi ka a cikin su ya bar babansa adam adamu bai bi shi ba ya bi layin ka wai na jahannama jaza'ukum jaza'ukum to wata wallahi wutan jahannama ita ce za ta zama sakamakon ku da kai din da su din duk zan kona ku wato kina a cikin wutan jahannama jaza'an wannan shi zai zama sakamako mafuran abin cikawa kowa za a cikanta masa Allah madaukaki zarki a cikin hadisi yake cewa inna ma hiya amalukum usiha lakum summa uwaffikum iyaha kin jaza'a mafuran ne kenan kowa zan bashi aladan aikin sa chap chap yawwa zulubin ka za a tara maka su gaba ɗaya chap wato kenan ba ka bi shaidan ba to duk za a tara shi ranar tashar kyama sai ka zo ka yi bayani in ka yi bayani shi kenan in ma ka kasa yin bayani ko shi kenan sai ka bi shi sai a tuke ta sai ku tafi to wannan shi na abinda Allah madaukakin sarki ya ce masa to mu je واستقذف من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وحدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
الله مدوكين تلكي ce wastafziz man istata minhu ka je ka fisgo wanda duk zaka iya a cikin su yanzu ka ji suna gurin Adamu ko ƴaƴansa ne zuriyarsa ne suna gurin sa nasa ne ka je ka daga fisgo wanda kake so shine istifzaz shine wato kenan al-inqita ka yanko wannan ka jawo ka yanko wannan ka jawo ka da shine istifzaz ka je ka fisgo duk wanda za ka iya fisga wato kenan a cikinsu na baka wato kenan wannan garanti gaba daya minhu daga cikinsu bi sautika ka yi amfani da wato kenan sautinka ka yi amfani da me da sautinka ka jawo su mene da sautin shaidan ka eh eh kada-kada da raye ne ko to ka yi amfani da kada-kada da raye ne ka jawo su Allah madaukakin sarki ya bashi formula da zai yi amfani da ita shine kaɗe kaɗe da raye raye akwai asar da yawa da suka nuna cewa duk inda ake kiɗa to sautin shaidan ne yake kuma duk wanda suke cikin wannan musharakar wato kenan tarkon shaidan aka jefa musu don a jawo su wasu malamai suka ce a'a duk wani abin da zai raba mutum da Allah ya kawo shi wurin shaidan yana daga cikin sautin iblisa yana daga cikin sautin iblisa don haka suka tsananta a wajen cewa duk da cewa za ka samu wasu daga cikin asar ɗin suna da rauni wadda suke dubin cewa abin da ake nufi da sautinsa shine wata kinan garaya da molo da jita da mai irin kayan kaɗe-kaɗe irin nasu na da yanzu kuma an yi samu modernization ko an shigo da piano da menene kuma da jita da me kuma eh da badujala da eh eh da badu ai ta ce badu jala ko da badu jala sannan an sake mata kala kuma an mai da ita kuma addini ne saboda haka don ka kwantar da hankalinka karka damu za a ambaci sunan Allah a ciki za a ambaci sunan annabi kuma malamai sun ce duk kiɗan da aka ambaci sunan Allah aka yabi annabi shi kenan ba wani matsala akai ko to amma zahirin wannan ayan ta ce sautin a shaidan shine kada kare shine wato kenan kada kare saboda haka yadda zahirin abu yake shine cewa wannan din yana daga cikin abin da yake sanya munafurci wato kenan a cikin zukatan mutane da haka an bashi izini amfani da sautinsa ya kira mutane jiya mun karanta inda ake cewa menene wannan mai mukallama yake cewa mai ganga maki Allah in ya ɗauki gangansa yakan je dandalin nasa shaidani yakan tashi yana gayya gidan kowa ba gayya yake ba a sakamakon mai kiɗa karatu muke yanzu anan idan muka tashi anan yanzu da ɗan asharar zai tsohuwar kasuwa ya zo ya kaɗa na rantsi da allah sai kaga mutane daga wurare daban-daban cikin ramadan nan suna fita na taba ganin wani abin mamaki mun je da'awa a wani gari faguji filin da muka je za mu yi wa'azi sai zama mai goge sai shi ma ya kama wannan filin wallahi ni ne karatu a wannan wurin mu muna nan so suna can muka ce ba za mu fasa ba suka ce ba su fasa ba na rantsa da Allah haka aka yi lasfikar mu karkara ba shi kuma nasa ta haɗe garin gaba ɗaya wallahi Allah ya kaka yi wa da al'amarin amma da Allah ya taimake mu sai zama mutane sun zo sun kewaye mu an tare cif su kuma ya nasa ya nasa ba su da yawa amma mu karfe goma za mu tashi ko to muna tashi goma na mai namun duk sai suka koma cin tun ba mu bar gurin ba sun da zo sun yi ladabi amma wallahi ta kiro kaga wannan abin da abin mamaki wallahi tallahi da abin mamaki wallahi sun tafi na yi mamakin wannan abin to saboda haka Allah madaukakin sarki yace masa ya ja su menene manisa za ta manisa ta bi sautika ko wajilib alaihim bi khailika sanaka hau dokin ka su kwana a kansu ai ma'ana a nan shi ne wata kenan ka sa su a gaba kana kora su kana kora su kana kora su kana kora su domin idan shaɗan ya sa mutane a baya za su iya guduwa bai gansu ba amma ya sa su a gaba fa da dokinsa yana kora su in za ka yi nace a nan da haka taro za ka taro shi yasa aka ce wata lalayin na wa'anda zai atina wa ayatina fansa laka min ha fa'abba'ahu shaitanu yanzu ba shi yake bin shaidan ba shaidan ne yake bin sa saboda ya yi insilaki daga ayan Allah maɗaukacin sarki sai dan sai ya sa shi a gaban shi eh muje muje nan ne muje kuma wallahi ya kai ka amma da shi ya sa ka a gaba fa kana tafiya kana tafiya wani lokacin kaga ya an sha wata kwana sai ka zare jikin ka ka gudu ko to to sai ya tafi sai ya je gabi ba kowa to Allah madaukakin ta yake kaskwane su da dawakin ka wa rajulika wa rajulika shine me inda za ka hau doki ka je ka kawo su ko ka kai su ko kuma inda za ka da kafar za ka taka da kafar ka je ka jawo su don haka za ka wani a aikin saɓon ma wahala yake sha a rayuwa ba mu maganan daɗi da kafa yake taka ta duk inda zai je shi wurin saɓon allah madaukakin sarki sannan sai ce wa sharikun fil amwali wal auladi ka yi musharaka da su a cikin ƴaƴaye da kuma dukiya musharakar da shaidan zai yi a cikin ƴaƴaye wasu sun ci tun daga lokacin da mutum zai amfani da iyalinsa in bai yi addu'a ba shaidan zai iya shiga wannan sannan duk aikin da aka samu na rashin tarbiyya ya'ya suka lalace shaidan ya shiga cikin watakilan lamarin duk dukiyar kuma da aka same ta ta hanyar haram shaidan ya yi musharaka da kai a kan wannan abu ko kuma duk dukiyar da aka same ta ta hanyar halal kuma aka yi infakinta ta hanyar haram shaidan ya yi musharaka da kai a cikin wani kuma duka hanyoyi na janka ya raba ka da babanka annabi adam alaihi salatu wasalam don ya kai ka wato kenan can gayyu shi ko gayyu za ne cikin zurfin mutawa ba wa iduhum kuma ka musu alkawari alkawarin da ba za ka cika ba alkawarin da za ka cika ɗaya daga cikin 48 laws of power shine ka gina mutane akan abin da yake wato kenan abstract sai ta ganin abin zai faru kuma wallahi ba zai faru ba sai ka samu fawa a kansu don haka yana daga cikin abin da shaɗe ya formulan da shaɗe yake amfani da ita ya nuna muku babu matsala kawai ya ta nuna muku ba matsala kawai ba ba ma gidan wuta ba aljanna ba me kawai ya abin da ka ga dama to da yawa mutanen da basu basu yadda ma akwai Allah ba da yawa mutanen da basu yadda ma akwai ranar lahira ba domin abin da mutane suke koda a cikin musulmi wanda ya yadda da akwai lahira akwai wuta wallahi ba zai yi aikata wani aikin ba to da ka kai musu alkawari irin alkawarin da ba zai cika ba qur'ani ya ce mana zai hawo ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqi wa atukum fa aqlabtukum na Allah ya muku alkawarin gaskiya ni ma na muku alkawari amma ni na saba dan haka alkawarin shedan bayya cika ko wama ilhimu shaitan illa gurura shedan baya musu alkawari face na rudi sace na rudi sai nuna maka cewa in kai abu kaza ne zaka samu kuɗi a shaitan ne irkun faqra wa yamrukum bil shar in kai abu kaza zaka samu warwarewa solution din problem naka alhali kuma ba ku warware solution a cikin sabon Allah kwata kwata to zamu dakata nan an ce lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa Allah ba mu ikon aikata da shi aikata shi Allah ya amfana da mu abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya fi mana